أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد سيد الأولين وسيد الآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين شادوا الدين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to kamar yadda muka sani dukan mako daga wannan masallacin juma'a na aishatu islamic center muna gabatar da hudubar juma'a mai mai gabbai guda biyu kamar yadda shari'a musulunci ta tanada kuma kafin lokacin sallah ya yi mukan gabatar da fassarar kaɗan daga cikin wannan huduba ta mako yau muna sha takwas ga watan zulhijja a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina kuma daidai wannan rana ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita daga birnin Makka zuwa Madina bayan ya kammala aikin hajjinsa wanda ake ce masa hajjatul wada kamar yadda muka sani bara mun karanta hudubatu hajjatul wada hudubar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabatar da ita a lokacin da yayi huduba ta arfa a aikin hajjin ya gabatar ranar tara ga watan zilhijja to yau zai zamo sha takwas ga watan zilhijja kuma ita ce daidai ranar da manzan Allah ya fice daga makka bayan ya gama aikin hajjinsa wannan aikin hajji da manzan Allah ya ana ce masa hajjatul wada wato aikin hajji na bankwana inda ya zo yi ban kwana da al'ummarsa gaba ɗaya kuma ya yi musu nuni zuwa ga wannan aikin hajji da ya yi shi ne aikin hajjinsa na ƙarshe kuma ba zai ƙara gamuwa da su ba sai dai gamuwa ta aljanna saboda haka ya yi doguwar hudu ba a filin arfa wanda ya karanta wa al'umma dokokin allah tabaraka wa ta'ala ya tsawatar ya yi gargaɗi sannan ya kwadaitar da bayan Allah zuwa ga abin da zai musu amfani wannan duniya da lahira kuma ya tunatar da al'umma haƙoƙi da suke kansu haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala akan bayi da haƙƙin iyaye da haƙƙin mata da haƙƙin yara da kuma haƙƙin zamantakewa da na ƴan'uwantaka da na makwabtaka da haƙƙin kasuwanci da abin da ya shafi riba duk annabi yayi maganganu masu tsawo a wannan rana ta hajjatul wada insha Allah ta'ala waɗanda suke bibiyan wannan masallaci mai albarka sun ji wannan kuduba da wanda manzon Allah yi kusan shekaru biyu a jere ranar juma'a ta farko bayan sallah nakan gabatar da wannan kudubatu hajjatul wada a shekarar biyu to yau kuma kuduba ta ta ban kwana manzon Allah da yayi wa al'umma zan karanta mana bi idinillahi zai zama ita ma takaitacciya saboda abinda manzon Allah ya magana a kansa yana da yawa amma za mu ɗauki manya-manyan nukulodi daga ciki annabi bayan ya fito daga garin makka a shekara ta a ta goma bayan nubuwa ya daman da zai tafi aikin hajji ya aika goron gayya ga dukkan musulmin duniya mutanen afirka misira kenan da mutanen Siriya Sham kenan da mutanen Iraq da mutanen Yemen da mutanen Oman da Bahrain da sauran dai garuruwa na musulmi duk inda suke a duniya annabi ya aika musu goro na gayyar aikin haji kuma ya ce musu ku zu anni manasikakum kowa ya zo koyi yadda ya kamata ya yi aikin haji daga wajena saboda haka duniya gaba ɗaya ta kewaye annabi duk duniyar musulmi babu wata ƙasar musulmi ta duniya wanda ba ta amsa kiran ba don su zo su ga annabi wanda ba su taɓa ganinsa ba wasu kuma su saurari umarnin da zai bayar kuma su koyi yadda ake aikin hajji a musulunci don kafin ma aiko musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo su mushrikai larabawa suna yin aikin hajji bisa al'ada yanzu manzon Allah zai zo koyar da su yadda ake aikin hajji bisa shari'a to wannan shine abin da annabi da haka da zo zai fita daga makka ya tafi madina sai tsaya a wani guri wata matattara wanda ta hada dukkan mutanen garuruwa da kasashe in za su je makka sai sun haɗu a wani guri yan madina yan ɗa'ifa yan yemen yan bahrain yan oman yan jordan yan misra yan maghrib kowa za a zo gurin a haɗu sannan hanya ɗaya ce ta ce shiga garin makka a yana fahimtar abu kamar wani jakshin nan da yake haɗa kowa da kowa to a nan guri kamar yadda za mu samu a cikin hadisin da al'imamu musulun ya rawaito yana cewa an samu ruwaya daga yazid ibn hayyan qala yazid ibn hayyan yace in dalaktu ana wa husayn ibn sabra wa amr ibn muslim dani yazid ibn hayyan da husayn ibn sabra da amr ibn muslim mun tashi muka tafi ila zaid ibn arqam zuwa ga wani sahabin manzon Allah da ake cewa zaid ibn arqam wannan zaidu bin arqam din yana daga cikin yara sahabbai a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati matasa wannan da basu tsufa ba da aka ce aka same shi yana daga cikin sahabban da suka dade basu bar duniya kaga kenan tabi'ai da waɗanda basu taba gamuwa da annabi ba za su dinga zuwa wajensa suna sauraro sai suka je suka samu zaidu bin arqam falamma jalasna ilayhi suka ce yayin da muka je muka sauka wajen Zaid ibn Al-Qam ibn Arqam qala lahu Usayd ibn a Sabara Usayd ibn Sabara sai ce da shi laqita ya Zaid laqad laqita ya Zaid khairan kaseera ya kai Zaid hakika ka gamu da alkhairi mai yawa ra'aita rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kai ka ga manzon Allah da idanka wa samita hadithahu kuma ka ji maganarsa wa gazauta ma'ahu har ka je ka yi yaƙi ma tare da shi wa sallaita khalfahu ka yi sallah a bayansa laqad laqita ya zaidu khairan kathira ya kai zaidu hakika ka gamu da alkhairi mai yawa hadithna hadithan samitahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da za ka samu dama da ka karanta mana wani hadisi wanda ka ji shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama faqala sai zai da yace yabna fi ya kai dan dan uwana wallahi da Allah na rantsi maka laqad kabirat sinni hakika shekaru na sun yawa wa qad wa da kuma lokaci na yayi kusa wa qad qaruba ahadi sai daga gani na ka san kwa mutuwa sai kusan samu ونسيت بعض الذي كنت أئيم رسول الله صلى الله عليه وسلم abubuwa da yawa da na ji su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na mance su fa ma haddastukum duk abin da na baku na hadisin manzon Allah faqbulu ku karba kawai ku ji iya abin da na faɗa kar ku tilasta mini abin da ban saba faɗa ba wa mala duk abin da kuma ban gaya muku ba fala tukallifuni kada ku min tilas na karanta shi ثم قال سيجي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وترانا النبي صلى الله عليه وسلم يا تاشي فينا أتتم يميكي تي خديبا ينا بمن وتهدبا بمن ماماكي بماء يدعى خمان أولا روا da ake kiransa kum shine wani kwari ne inda ruwa yake taruwa shine wannan jakshin din da na gaya muku idan mutum ya fito daga ko'ina a duniya zai zo ta wannan guri a hadu sunan gurin gadiru kumma sunan gurin saboda haka mutane na kasashen duniya duk sun halatta a ranar to da annabi zai fito daga daga makka ya koma garin su madina sai aka yi mai rakiya to da aka yi mai rakiya da aka zo gudun sai ya ce to a tsaya a nan saboda kowa ya kama hanyar garin su kan ku yi tafiya ta yawa saboda haka annabi a nan wata hudu bai a wannan guru yana baina makkata wal madina yana tsakanin makka da madina fahamidallah sai wa Allah ta'ala godiya abinda ake nufi da fahamidallah shine innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya la wannan shine yayi wa Allah godiya kenan dan annabi inda yayi magana muhimmiya sai yayi wannan sai yayi wannan wa asna alaihi kuma yayi wa Allah kirare shi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anni rasulullah abduhu wa rasuluhu shine yayi wa Allah ta'ala kirare shine wa fahamidallaha wa asna alaihi wa wa'aza sai wa'azi wa'azi mai ratsa zuciya mai kama jiki wa zakara kuma ya tunatar da mutane abubuwan da ya kamata ya tunatar da su sun maƙala sannan sai ya ce amma ba'adu amma bayan wannan abin da na faɗa na yi wa Allah ta'ala godiya da yi wa Allah kirari da wa'azi da na muku da tunatarwa sai ce fa inna ma ana basharun ni dinnan da kuke gani na fa mutum yushiku wa ya'ti rasul rabbi ana dabda dan sakon ubangiji na yazo gurina fa ba kuma zan amsa kiransa ma'ana dai ina nuna muku cewa nayi kusan barin duniya ba dole bane ku same ni baɗi duk wanda ya ganna nan bana ba dole bane ya ganni baɗi nayi kusan bar duniya saboda haka ina so ne muku sako wanda ake ce masa adda'awatu la'addu fala gamamman sakon da duniya nake so ta dauka gaba daya shi za ban ba da sakon a maka ba ban ba da shi a madina ba sai da in zo jakshin din da duk wani musulmi na duniya nan ne matattarar da in yayi kudu zai kai sakon in ya kai arewa zai kai sako wanda ya yamma zai kai wanda ya gaba zai kai sako ana fahimta ko a nan ga abin da yace dole wa inni wa ana tarikun fikum thiqlayn ni zan bar muku abubuwa ne guda biyu masu nauyi abubuwa ne guda biyu masu tsada ma in lan tadillu ma in tamassaktum bihima ba za ku taba zama batattu ba mun da kun yi riko da abubuwa guda biyu duk wanda ya bata ya bata ne in damar sa kawai amma duk abin da ya kamata annabi ya sauke nauyi ya sauke shi wannan ga abin da yake cewa awwaluhuma na farkon su kitabullah shine littafin Allah a littafin Allah idan aka bi shi ba a bata fil guda wan nur a cikin littafin Allah akwai shiriya akwai haske wanda ya bi alqur'ani ya shiriya wanda ya bi alqur'ani ya shiga haske sai manzo Allah ce fa khudhu bi kitabillah dan haka ina muku umarni ku riko da littafin Allah wastamsaku bihi ku yi masa kamu na ƙarfi ku kama shi gam gam gam kar ku yadda juyin duniya da wani abin da ake cewa ci gaban duniya ko wahalar duniya ko jin daɗin duniya ya sa ku sake alƙur'ani idan kun sake alƙur'ani to kun sake abin da ya fi kowane daraja a wajen ku fa hasta ala kitabillah annabi ya kwadaitar da bayin Allah al'ummarsa akan bil littafin Allah wa raggaba fihi kuma ya kwadaitar da su abin da yake cikin littafin Allah nan alheri ne babu kuskure babu wani abin da idan ka bi shi wallahi ba za ka yi nadamar kun ba summa qala sai ce wa ahla baiti kuma ina muku gargadi ina muku umarni ku rike iyalin gidana uzakkirukumullah fi ahli baiti inna uzakkirukumullah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah ina hada ku da Allah akan ahli baiti na uzakkirukumullah fi ahli baiti ina haɗa ku da Allah ina tunatar da ku Allah akan ahal baiti uzakkirukumullah fi ahal baiti ina haɗa ku da Allah ina tunatar da ku Allah akan ahal baiti imamu muslim yace annabi sai da bai mai tasu imamu darimi ya ce annabi zai da maimaita sau bakwai akwai malamin da ya rubuta wani littafinsa sai da ce annabi da ya dinga kalman nan sai da ya faɗe ta sau ɗari biyu yana maimaita uzakirukumullah fi ahli baiti uzakirukumullah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah ina hada ku da Allah akan ahli baiti na ku rike su kitabullahi wa ahli baiti kitabullahi wa itrati ahli baiti haka ya dinga maimaita wuta yace shi ne timsiklain abubuwa ne guda biyu masu tsada lan tadillu ma in tamassaktum bihima ba za ku taba bata ba muddin kun yi riko da su sai ce kitabun lahi wa itirati ahlul baiti abinda annabi yake a lokacin da yazo yana mana magana a kan alqur'ani sai yake ta kwadaitar da mu yana ta kwadaitar da mu mu kama mu kama a cikin mafitar duniya take a cikin mafitar lahira take a cikin ci gaban duniya da lahira yake a cikin arziki yake amma da yazo kan ahlul baiti sai yake tsawatarwa ku ji tsoron Allah ku rike su ku ji tsoron Allah ku rike su wannan ishara ce zuwa ga wasu abubuwa guda biyu da mutum zai gani ya istinbadi a cikin wannan hadisi cewa ya san littafin Allah mutane kowa da dogara da shi da wanda ya yarda da shi da wanda bai yarda da shi ba da wanda yake bin sa da wanda baya bin sa kowa zai zo ya ce qur'ani qur'ani qur'ani dan za a ci abinci da su za a nemi kuɗi da qur'ani za a samu za a nemi lafiya da alqur'ani za a samu za a nemi ɗaukaka da alqur'ani za a samu duk abin da ka nema za ka samu da alkur'ani saboda haka da waɗanda suka yi imani da shi har zuci da masu aiki da abin da Allah ya sauka ciki da wanda ba sa yi kowa sai ya amfana da alkur'ani sai sa Allah ce summa awrasna alkitaba allazi nastafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah zalika al-fadlu al-kabir kaga alkur'ani kowa yana riko da shi da wanda yake riko da shi dan ya samu abin duniya da wanda yake riko da shi dan ya samu lafiya da wanda yake riko da shi dan ya samu biyan bukata da wanda kowa da abin da yake riko da shi wani kuma dan neman lahira dan neman yardan Allah dan neman aljanna kowa da rikon da yake ba amma ahlul baiti manzon Allah ya san cewa lalle riko da su yana ɗaya daga cikin tashin hankalin duniya ya san babu ba a jin daɗi yin riko da su sai sai yake cewa udhkirukumullah fi ahlul baiti to a nan malam imamu musulun sai ce a bayan ya gama wannan tsawatarwa sai zauna sai kuka ya samu kamar lokaci kamar da abinda suka ce sa'atan yabki fajalasa sa'atan yabki sai zauna tsawon awa ɗaya na kuka sai tashi da ya tashi manzo Allah yana da tsawo an san cewa idan mutane sun kai miliyan ya tashi ɗaya dusa ya kero su to shi kuma sayyidu na ali gajere sai bu sayyidu na rasulullahi ce a kawo su kowa ya ciro su dira kuminsa da doki sai aka zo aka jejjera aka jejjera ya suka tudu sai ce sayyidu na ali ya hau da ya hau sai kama hannunsa sai daga sai ce man haza waye wannan kalu suka ce aliyan wani ai aliyu sai ce to man kuntu ana maulahu duk wanda ya yarda ni ne shugabansa a duniya wa haza aliyun maulawa to ga aliyu ma shi ma shugaban sa ne a duniya Allahumma wali man wala iya wannan abin da musulmi ya rawaito kare ce kuma wasu malamai irin su al-Imam Tirmidhi da Darimi da Ibn Nasa'i da sauran su Ibn Jarir sun kawo cewa Allahumma wali man wala ana annabi yace Allah ka jibanci duk wanda ya jibanci shi wa adi man adam Allah ka yi adawa ka yi gaba da duk wanda ya gaba da shi wansur man nasara Allah ka taimaka wa duk wanda ya taimake shi wa kadul man khabalahu wanda duk ya tozarta shi ya tabar da shi shi ma Allah ka tabar da shi to wannan shi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi yayi maganganu da yawa amma muhimmai wannan shi a wani gurin ana ko na ce masa hali sai me ke sai ce shi ya rasulullahi tunda ka zo kace wa'azinka kace Allah ya dura mana sallah biyar muke yi kace Allah ya wajabta mana zakka muke yi kace Allah ya dora mana azumi muke yi kace Allah ya dora mana haji muke yi yanzu wannan kani naka da ka dauko shi kace in wanda ya yarda da kai ya bi shi ko bayan kai kenan kana tsammani shi zamu bi sai ta yi mana ce to kenan wannan din ma Allah ne ya saka kai haka duk waɗancan ka ce mana Allah ne mun yadda mun bi wannan din ma da kace mu zai mai zo shugaban mu shi ma Allah ne ya saka sai ce tabbas sai ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indik fa amtir alayya hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim sai ce ban yadda ba to kuma muna da yawa cikin wanda ba mu yadda ba cewa Allah ne ya sa ka dora shi akan mu yaro mun girme shi kuma ka zo ka ce shi ne shugaban mu Allah inda gaske kake inda gaske ne abinda aka faɗan nan to ka saukar da bala'i mu gani a nan malaman tafsiri kamar su imamu suyudi a cikin libabun nukul da al'imamu alwahidi a littafinsa da ya yi a libabun nukul sai ce shi ne dalilin wannan Allah ya saukar da mai sa'ala sa'ilun bi azabin wahai lil kafirin laysa lahu dafi min Allah zil ma'arij wasu malamai aka sai don Allah sai ya saukar da masifa tsawa ta farko daga sama nan take sai ta kashe shi shi mutumin da ya wannan sannan kuma daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗebo tawagarsa ya ɗebo ayarinsa daga Makka ya fato Madina mutanen Iraq Kufa Sham suka dau ayarinsu suka kasosu mutanen Yemen suka dau ayarinsu suka kasosu mutanen misira suka dau ayarinsu suka rai kasarsu mutanen turkiya suka yi kasarsu ko'ina a duniya aka wawwatse kowa ya sa a zuciyarsa yanzu idan suka ji labarin wafatin manzan Allah ba su da bukatar su tambayi wani mutum waye kalifansa ba su da bukatar saboda su abinda su suka fahimta daga wannan lacca ta manzan Allah da wannan wa'azi nasa sun gane ya dasa musu shugaban da za su bi bayan shi to daga nan a wannan hudubar ne aka samu rabuwa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsiba suka dawo Madina sai suka rabu biyu waɗansunsu suka rike wannan a zuciyarsu cewa idan Allah ya karɓi ran manzon Allah to ya nada musu khalifan da za su bi shine waye sayyidina Ali waɗansu suka ce daga daga wannan tawaye da wancan mutumi yayi ya bayyana waɗansu sai suka ɗoru akan wannan tawaye suka ce ba za su bi ba in manzo Allah ya bar duniya daman annabin ne kadai ya isa su bi shi amma kuma ba zai samu su wani su bi ba to wannan anan aka samu rabuwar da ake cewa shi'a sunna daga nan gurin ne duk mutanen da suka bar nan suka suka bar Madina suka yi garuruwan su su sun dauka sayyidina Ali shine wakilin mandan Allah kuma halifansa saboda haka manzo Allah yana bin duniya suka mai bai'a tun daga garuruwansu amma sai labari ya same su cewa ai yanzu ba shi bane halifa manzon Allah sai suka ware kansu suka ce ba za su bi wani halifa ba manzon Aliyu za su bi shi yasa ake ce musu shi'atu aliyu shiyar aliyu babu wani magana ban da wannan in ga dan ce dan shi'a waɗanda suke da alaka da wancan biyayya wa Ali ne ko da wani abu zai shigo yanzu da wata matsalar wanda ana ganin ta bata dace ma da ko aliyun ba to wannan dai asalin maganar kenan ta iya yiwuwa a ce wasu sun canja daga wani matsayi sun koba wani matsayi amma dai asalin maganar kenan ana fahimtar wannan to waɗannan bayin Allah da suka zo suka wuce suka dawo Madina to bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo sai aka tada wata karamar rundunar yaki aka tura ta kamar yadda aka samo daga Imran bin Hussein daga Mudarrif bin Abdullah shi kuma ya karbo daga Imran bin Hussein sai ce da annabi ya dawo ba asa Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama jaishan sai annabi ya tura wata rundunar yaki yace sahabbai akwai mutanen da ya kamata a je a je a kai musu hari wastamala alaihim Ali bin Abi Talib wastamala alaihim Ali bin Abi Talib sai dora aliyu bin abi dalibin akan wannan rundunar yaki sai ce kai da shugaba fama ba fisariya sai da na ali ya ɗebi tawagar yaki ya ja su aka tafi da aka je aka ci ya aka buga yaki sai aka ci nasara sai aka samo ganima da dukiyoyi da bayi da kuyangi da sauransu da dabbobi to a cikin bayi wanda aka samu akwai ta yabba budurwa sai na ali sai ganta ya ce wannan tamun ina son ta kuma shi da shugaban wannan tafiyar yaƙi sai sai na ali ya rike wannan budurwa ya ce wannan ba za a raba ta ciki ba wannan ta wace ba ta cikin waɗanda za a raba a ganima fa an karu alaihi a sai sahabbai suka ce baka isa ba wannan maganar tana na a fili saboda ai an san cewa daman yawanci suna yi wa manzan Allah tawaye akan aliyu akwai masu mai musulmai na kirki wasu kuma munafukai ne idan manzan Allah ya daga darajar aliyu sai dan take su mai tawaye to anan ma wata aqadu arba'atan arba'atun min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai mutum hudu daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai suka hada kansu mutum hudu daga cikin sahabbai faqalu suka ce in izalan ina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ai muddin muka hadu da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama akbarnahu bima sana'a aliyun sai mun bashi labari da abin da aliyu bin abi talib ya aikata an samu ganima kuma ya dauke guda ɗaya daga ciki ya ce ta sace وكان المسلمون إذا رجعوا من السفر بدأوا برسول الله al'ada kuma ta nuna idan musulmai suka dawo daga wani guri da suka annabi ya tura su idan sun dawo gari ba sa tafiya gidajensu sai sun zo wajen manzon Allah sun zo sun kawo kukansu ko kuma sun kawo irin nasarar da suka ci sai suka zo fa sallamu alaihi suka yi wa annabi sallama suka zo kuma wajen manzon Allah suka yi masa sallama yayin da suka zo fa kama ahadul arba'a ɗaya daga cikin mutane hudun nan sai miƙe fa qala sai ce ya rasulullah ya manzan Allah alam tara ila aliyya ila aliyya ai kaga aliyu ko sana'a kaza wa kaza ya aikata ya aikata kaza ya aikata ya aikata an je yaƙi an yi kaza ya yi kaza ya yi kaza fa a'rada anhu rasulullah sai manzo Allah ya dauke kansa yi manta da shi ya ki sauraron sa ya kawo ƙarar sayyidina Ali da ɗayan nan ba a kula shi ba sai na biyu ya tashi shi ma sai ya faɗi kamar yadda na farkon ya faɗa mun je yaƙi mun samu gari ma Aliyu ya dauke wata budurwa daga ciki ya ce ta sace ba za a raba ita ba kuma kowa a cikin me yana santa shi ma na biyu da ya faɗa annabi sai dauke kai sun makamar salis sai na uku ya miƙe shi ma ya faɗi kamar yadda nauyin ya faɗi fa'ara da anhu sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah ya ɗauke kansa sun makamar salis sai na ukun ba ya miƙe annan hudu shi ma sai ya miƙe faƙala misila maƙalata yi shi ma ya faɗi kamar yadda na farko da na biyu da na uku suka faɗi to da suka gama sai manzan Allah sai ya ce fa aqbala ilaihi rasulullah sai da na hudu ya miƙe ce to daman na san kun hudu ne walgazabu yi ƙorafu fi waje a lokacin da kika kawo wannan kuka ga alamar ɓacin rai da fushi a fuskar annabi ana gane saboda sun kawo ƙara faƙala sai ce ma turidu na min ali ni me kuke nufi da aliyu ne me manufar ku game da shi ma turiduna min aliyin me kuke nufi da aliyu ne ma turiduna min aliyin me kuke nufi da aliyu ne sai da bai mai tasa hudu kamar yadda su ma karasa hudu suka kawo ta sai ce wa ana minhu wa huwa wa huwa minni to ni shine shi ni ne abin da ya faɗa musu kenan wa ana minhu wa huwa minni ni daga shi ne shi daga ni ne duk abin da kuka ga yayi ni nayi duk abin da kuka ga nayi ba zai taba mai inkari ba sai ce wa huwa waliyyu kullu mu'minin ba'di kuma ina so in ga muku duk wanda ya amsa sunan mu'min imani to aliyu ne majibincin lamarin sa bayan nabar duniya duk wanda bai bi shi ba ba shi yabi ba ba ma mu'minin gaske ba wannan karatu yana cikin sunan tirmidhi al-imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisi da wasu dewa daga cikin marawaita wancan na farko ma musulun ne shi ne oga a cikin wancan hadisi da wasu da yawa daga cikin marar to wannan ranar ita ce ranar sha takwas ga watan zilhijja ita ake ce mata yau mu gadir gadiru kun ranar da annabi wata doguwar hudu ba a wannan guri da ake ce masa gadiru kun hudu ba ce wanda ba ta shafi shi'anci ba ba ta shafi shi'a ba musulmi zalla ta shafa da wanda ya ba wa kansa sunan shi'a da wanda ya nada wa kansa sunan sunna da wanda ya nada wa kansa sunan sufanci kowa yana da alaka da wannan huduba da manzon Allah wanda ya cire kansa shikenan babu wanda zai ce sai ya bi wanda ya sa kansa a ciki dama annabi ne ya jawo ka ciki ya ce ku zo ku shiga kuma aka shiga aka yi aka aka biyayya akan wannan hudu ba saboda haka idan mutane suna yin abu abin da ban saba yanzu kaga dai a yanzu su yanci a sun dauki wannan rana ta sha takwas ga watan zulhijja ranar idi ma idi ma suke yi saboda su a wajen su sayyidina ali karramallahu wajahu nasu ne idan suna biki suna ciyarwa su yanka dabbobi su sa sabon kaya kamar yadda suke ranar sallah ya shi aka suke to kai kuma ba ka yi idan na katon sirrin da yasa suke yi shine zaman lafiya shine in ba za ka yi ba babu ruwan kansu ni da ban ga laifi idan mutum ya yi biki ko ya ji daɗi don alibi na bidalin ba kamar yadda su ma ban ga laifi idan mutum ya yi biki don abubakar ba ko dan Umar ko dan Usman amma dai san samu kowane mutum zai wani abu a addinance ya zama yana da wata hujja da ya dogara da ita ba ba nayi wannan hudubar a madadin shiya ba saboda kar wani ilimi ya buye mana mu almajirai wanda muke jingina kanmu a cikin dalila yanzu wannan hudubar ba za ka same ta a masallacin izala ba da su yi wannan hudubar gara rushe masallacin saboda idan sun yi wannan hudubar kamar sun tallata tallan yan shi'a ne ni ko abin da nake gani tallan manzon Allah nake yi wanda ya hau yayi hudubar yayi gargadi yayi wa'azi kuma ya faɗa abin da yake so al'umma su yayi wata addu'a wanda addu'ar ita ce yau din nan take tasiri akan mu yace Allahumma wali man walahu wa adi man adahu wansur man nasahu wa kadul man kafalahu da annabi ya ce Allah ga aliyu nan na dora shi shugaba akan dukkan mumi kuma ina roƙonka Allah duk wanda ya rungume shi ka rungume shi ya Allah wanda ya taimake shi ka taimake shi ya Allah wanda ya adawa da shi ka adawa da shi ya Allah wanda ya tabar da shi shi ma ka tabar da shi gabakin ɗaya musulmi ba su zama da wannan hudu ba duk hanyar da za a ba ka santa ma ba za a yi ta ba sai za a cikin hadisi akwai wanda yake cewa a inni tarikun fikum saqalain lan tadullu ma in tamassaktum bihima sai ce kitabun lahi wa sunnati akwai hadisin da haka yi na bar muku abu guda biyu masu ƙarfin gaske ba za ku bata ba min da kun yi riko da su sai ce littafin Allah da sunnata wannan hadisi da na karanta a musulun shi cewa kitabun lahi wa ahla baiti littafin Allah da ahlul baiti kuma ahlul baitin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ko su wayi ahlul baiti shi wannan Zaid ibn Arqam da Imra da waɗannan sahabbai almajiransa suka je suka same shi suka ce musu bayani lokacin da yace ahlul baiti suka ce to tsaya nan su wayi ahlul baiti sai dindiri sai ce amma na ce muku bakar ku tambaye ni sai duba gefe yace da ku da waye idan sama baya gani idan wa da waye ne kuka zo ne suka ce da ni wa da ni wa da ni wa da to suka ce ai matansa ne ahlul baiti yace matansa ahlul baiti ne amma ahlul baiti man kurima alaihimus sadaqa ahl matan annabi ahlul baiti ne eh ahlul baiti amma ahlul baiti man kurima alaihimus sadaqa to me yake ne eh ahlul baiti ne amma ahlul baiti wanda aka haramta musu su ci sadaka duk wanda aka haramta masa cin sadaka to ya zamo ahlul baiti sai zama iyalin ma'aiki matansa radiyallahu anhunna ba haramta musu cin sadaka ba sai ga wata aya ma Allah yana cewa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyatil ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula ya ku matan annabi ku ba kamar sauran mata kuke ba duniya kafu ya ta kume da kanku kamar sauran mata irin mata sokayi daban kuke ku zaman ku a cikin ɗakunan ku wa ƙarna fi buyutukunna ku zaman ku a ɗakunan ku wala tabarrajuna kar ku dinga yawan fita tabarrujar jahiliyyatul ula irin fitar jahiliyyar farko sai Allah ya ce da su wa qimna salata ku dinga tsaye da sallah wa atina zakata ku dinga bada zakka wa atina Allah ku yi wa Allah da'a wa rasulahu da manzansa wanda suka karanta nahu ko dan kadan sun ga yanda lamiri yake sauka akan lamiri muannasi wa qarna ku zauna mata ne zalla in banda namiji a wannan magana ba namiji fi buyutukunna a dakunanku mata ne zalla ba namiji inda da namiji ciki ko kwaya ɗaya ne mata dubu sai a ce fi buyutukum wala tabarrajna kada ku fita wannan mata ne zalla dan namiji da man bashi da tabarruci mata ce mai tabarruci inda da namiji za a ce wala tabarraju tabarrujal jashi ya ce wa qimna salata inda da maza ce wa qimu salata wa atina zakata inda da maza ce wa atu zakata wa atina Allah inda da maza sai a ce wa Allah wa rasulahu sai kuma aka ce ne inna ma yuridu Allah li yudhiba sai ce an kumur rijisa ubangiji yana nufin ya kawar da datti daga barinku a halal baiti ya ku mutanen wannan gida amma da aka ce an kum kai zaka san ba da su wace ba saboda su lamirinsu da an kunna za a ce inna ma yuridu Allahu yuridu ba an kunnar rijisa amma sai ce an kumur rijisa ahal bai ce sai ce wai dahiru kum bai ce wai dahiru kunna ta dahirin ba daga nan su malaman duniya gaba ɗaya suka tsaya suka ce to me dalilin da yasa Allah ya wannan sai aka duba aka ce a koma wajen annabi a tambaye shi ba amma tambaye shi ba ko da yake sayyidina abubakar ya rawaito ruwaya daga gare shi wanda bukari ya rawaito ibn kasir ya kawo a cikin suratul suratul shura cewa la as'alukum alayhi ajran illa al-muwaddata fil qurba sai aka tambaye shi man humul qurba suwaye qurba rasulullah sai ce fatimatun wa aliyun wa hasan wa husayn sune qurba sai aka zo nan kuma aka ce to me annabi ya fassara inna ma yuridullahu li wa ankum rijta al-bayt sai marawaita abdullahi bin abbas da sauransu da su imran bin husayn suka ce sun rawaito cewa wata rana bayan an dawo daga hajjatul wada idin nan an saukar da wannan aya sai aka ga manzo Allah kullun ya fito sai ya zo kofar sayyidina ali ya kwankwasa sai ya ce musu as-salatu ya ahla baiti rasulillah inna ma yuridu Allah li yudhiba ankum ar-rijsa ahla baiti wa yakfirukum tadhira sai da yi wata bakwai yana annabi sai da yi wata bakwai kullum sai ya yi a ƙofa da asuba in ya fito zai je masallaci sai ya buga wa sayyidina da ce as-salatu as-salatu ya ahla baiti rasulillah inna ma yuridu Allahu li yudiba ankum rijza ahli baiti wa yadhukum tadhira sai sai sahabbai suka ce to ahli baitin nan waɗannan daga shi da lamirin ya canja ya bar lamiri muannas ya kuma lamiri al-muzakkar salim jam'i muzakkar salim sai aka koma kuma du aka je gurin ummu salama aka ce ku ne matan annabi kuma ke ce sahibatu sirri a matan annabi ita kadai ce annabi yake gaya mata boyayyen magana da bai gaya kowa ba duniya me kika sani game da ahlul baiti sai ta ce kun ga ayan nan a daki na ta farka wata ran ina zaune da ni da manzon Allah sai sai da kina Fadima ta kawo wani abu a cikin fefai dan nama a soye da dan cincin haka tace gashi ya rasulullah mun dan daba sai ta ina mijinki ce yana gida ina ayyuki zai ki zo mu sai suka zo sai annabi ya zauna da Hassan akan cinyarsa ta dama Hussein akan cinyarsa ta hagu yace sayyidina Ali ya zo bayan sai zauna ita Fatima ta zauna gaba sai dauko barbarsa sai lille sai yace Allahumma haula'i ahli baiti wa kasati Allahumma ahli baiti haqu idhhab anhum ar-rijsa wa tahrum tadira ya ubangiji waɗannan su ne ahli baiti na kuma su da ke babbun bayi su nake so ka yi wa wannan abin da kace zaka yi da firkum ta da kira kai musu sai ummu salama ta zaro kanta ta ce ya rasu lallahi nifa sai ya ce in na ce alaƙai wa an tubin abuwajin ne ce koma gefe ce ma kina kan alheri kina cikin matan manzan Allah na aljanna sai ta koma gefe ita ta faɗi wannan magana ta ce wallahi na sa kai na aka isa na sa kai na aka isa amma an mun addu'a da fatan alheri to kaga wannan su ne ahlul bait sayyidina ali na bai bar duniya ba sai da ya haifi yaya hasan da husaini hasan yayi yaya husaini yayi yaya kuma suka bar duniya wanda ya bar wannan wanda ya bar wannan dukkan suna nan sun yada ilimi ilimin fa annabi ne ya koya sai dinal waye malamin sai dinal sai ake cewa ana madinatul ilmi wa aliyun babu ni ne birnin ilmi aliyu ko fadi yanzu musulmi a ruda su su rude a ce ahlul baiti musulmi ya daka tsalle ya ce dan shi'a ne ta dan shi'a yayi win din kai a lokacin da aka ce ahlul baiti kace shi'a to win din ka kai ai in aka ce ahlul baiti ka ta kirji ka ce mu ne mu ne shine hankali shine nasara Allah ya kara mana kaunar su to lalle da muka ki riko da su shi yasa muke wulakanta wannan duniya amma idan da za ka dawo ka rike to duk wannan duniya ya ta baka ta mai sauki ne lahira ita ce makoma kuma lahira ita ce abin duba Allah ya kara mana kaunarsu Allah ya kara annabi wasila da fadila wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh